أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah muna muwafaka da abin da zamu karanta Allah muna muwafaka da abin da zamu saurara Allah sa abin da zamu karanta da saurarawa ya zama sanadi ya tsira gare mu duniya da lahira alfarma sayyidina wa maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yau muna juma'a 30 ga jumadal ula hijira annabi sallallahu ta'ala sallam 1439 wanda ya daidai da sha shida ga watan biyu miladiyar annabi isa alaihi salamu watan 2018 alhamdulillahi muna cikin kitabun zakati za mu tashi watan a inda muka kwana je saboda watan tafsirin ayan nan kuma tana da tsawo don haka lokaci yayi za mu ci gaba akan ta shine lil fuqara alladhina uksiru fi sabilillahi لا يستطيعون ضربا في الأرض نعم للفقراء الذين أغسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التأفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الله تبارك وتعالى ji an ji bayanin ina lil fuqara ila min nan ne ne aka ce to lil fuqara an yi bayanin watan duk abin da kuka ciyar watan kun ciyar saboda Allah to an ji matsayin ita ciyarwa to wa ake ciyarwa infaqin nan wa ake ba aka ce infaqin nan lil fuqara ana ba da shi ne ga mabukata alladhina uksiru fi sabilillah waɗannan da aka tare su fi sabilillah cikin ɗaukaka addinin Allah jiya mun ji bayanin malaman tafsiri akan uksiru fi sabilillah suka ce mayaƙa ne aka ce uksiru fi sabilillah muhajirai ne waɗanda suka bar makka suka koma madina suka tare suka bar komai nasu rayuwar gaba ɗaya sun aje komai sun koma ga Allah ma'ana sun aje komai sai hidimar addini aka ce ahlus suffa ne waɗanda suka tare ba su tafiya ko ina suna nan watan wajen annabi sallallahu ta'ala sallam ko tafiya ba su yi la yasta'iuna darban fil ardi ba su iya tafiya fil ardi a cikin ƙasa ko ila al ardi la yasta'iuna ila qaumihi la yaqdiuna darban fil ardi ila qaumi ba su iya tafiya a cikin ƙasa ad-darbu fil ardi as-safar an ce watan daraba fil ardi idza safara in yayi tafiya ko sara fil ardi yayi tafiya a cikin ƙasa to ko zuwa fatauci ba su iya yi irin wanda saura ke yi su je watan su fatauci saye da sayarwa da sauransu su ba su iya yi don ba su iya rabuwa da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam suna nan duk abin da annabi sallallahu ta'ala wasallam ya faɗa sun haddace sun kiyaye duk abin da annabi sallallahu wasallam ya aikata sun haddace sun kiyaye to su ne la sa'iuna darban fil ardi kuma ba sa iya zuwa neman kuɗi kamar su yi tafiya na kasuwanci na fatauci neman kuɗi kaga suna da buƙatar wasu su taimaka musu suna da bukatun domin aikin da suke wa addini domin da suka je kasuwanci in sun dazu za su tambaye su ce da ba mu nan mai maza Allah ya yi mai maza Allah sallallahu alaihi wasallam aikata me aka aikata a gaban shi da me da menene ya faru su ne za su ba su bayani to kaga aikin su ba karami ba shine la sadina darban fil ardi yahsabuhum al jahil aghniya al jahil wanda bai tsaya kwankwance ba al jahil wanda bai jarraba su ba yahsabuhum zai dauke su aghniya a mawadata ne aka ce min ta'affuf saboda kamun kai saboda kamun kai saboda haka ta'arifuhum bisimahum kana sanin su bisimahum da alamomin su alamomin su nan wasu malamai na tafsiri suka ce alamomin su na za a ga tufafin su na nuna mabukata ne huskokin su na nuna mabukata ne saboda yunwa za a ga sun yi domin akwai malaman tafsiri da yawa sun yi fasarori da yawa suka ce tufafinsu da an gansu za a ga tsummokara tare da su shi zai nuna halin da suke ciki wasu suka ce a in aka ga fuskar su ma da gani an san suna cikin tsanani ko yunwa fuskar su ta jeme fuskar su ta yi ta yi dorawa haka saboda ko abinci ba sa samu aka ce shi ne amma duka waɗannan fasarori al'imamu fakhruddin razi yace shi gaskiya bai natsu da wannan fasarorin ba cewa ta'arifun bisima in an ga tufafin su tsummo karami tufafin su an ga fuskokin su da gani an ga masu jin yunwa yace ba shi bane yace abin da yasa ba shi bane za a ga akwai karo in aka ce wannan shine to ina kuma maganan cewa ya sabuhumul jahilu agniya ana ganin mai tsummakara a ce mai gani ana ganin wanda ke da huska mai nuna yunwa kuma a ce gani wanci ya sabu humul jahilu agniya to da haka yace to aka ce to menene simamun din tunda ya ce ba wannan bane kuma za a iya amsa mishi shi al-imam Fakhruddin Razi sai ce abinda ake nufi wani haiba ne da wani kwarjini da Allah ke ba bayan Allah wanda ko ba su da komai da an gansu kwarjininsu sai cika zuciya sai a ɗauke su manya wannan kwarjini wata baiwa ce da Allah ke musu a matsayin matsayin da suke da shi a wajen shi shine wannan ita ce alamar kawai da ake ganewa ta'arifuhum kana sanin su bi simahum da alamar nan tasu amma la yasaluna nasa ba sa tambayar mutane ilhafan tambaya irin na naci su tambaya su ƙara su yi ta naci ba sa ɗaga sai an ba su to la sa Allah sa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka ciyar min khairin na alkhairi fa inna Allah na dukiya kenan wa ma tunfiqu min khairin wannan shine zancen karatunmu na baya ambaton dukiya khair ambaton dukiya khair ambaton dukiya khair to shine wannan yana daga ciki kuma tun fiku abinda kuka ce min khairin na dukiyar ku fa inna Allah bihi alim ko kuma kuma tun fiku abinda kuka ce min khairin na fuskar da'a na fuskar da'a wanda Allah ya yarda da shi Allah ya ce ku yi kaza kun yi ba infaqi na banza ba infaqi na banza a ciyar ba inda Allah ya ce a ciyar ba to infaqi na banza kenan a infaki dai na alkhairi infaki na da'a wanda ya daidai da yadda Allah ya ce ai fa inna Allah bihi alim haqiqa Allah tabaraka wa ta'ala alimun masani ne bihi da wannan ciyarwar da kuka yi to wannan shine watan abin da ke mudabaka da lasaluna nasa abinda an mudabaka da shi kaga ya ce babu qaulillahi ta'ala la yasaluna nasa ilhafa to wannan ayar لقوله تعالى للفقراء حي زوال كاسر ذات للفقراء الذين أخسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التأفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا لا يسألون الناس إلحافا
حال حدثنا شعبة خبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي تهده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي ولا يسأل الناس إلحافا حجاج بن منهال هذا سند من الإمام البخاري يجي قال حدثنا شوبة يجي شوبة هذا سند قال أخبرني محمد بن زياد يجي محمد بن زياد يا باني لا باني قال يجي سمعت أبا هريرة يجي ناجي أبو هريرة يدال الله تبت قريشي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال يا جنك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم ياتي ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان أكلة كسكري إيه إيه wannan daban akalata daban ne eh amma ukulata ta da fathata kuskure laysa almiskinu alladhi tarudduhu aluklatu wal'ukulatani ko aklatu wal'aklatani riwaya ce da ka wanda ya ga aklatu lafiya lau ukulatu lafiya lau an gane u da a shi ilimin banci amma duk tu ne can ƙarshe ba abu da fa'ili ne na taruddu laisa miskinu lalzi tarudduhu al'ukulatu wal'ukulatani ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي ولا يسأل الناس الحافة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يجي ليس المسكين مسكيني فا باشي بني حقيقة واندا ترده الأكلة أكلة بضم الهمز بضم الهمزة سأتي أكلة بما أن اللقمة لوما هنا يتجي أكلة loma ukulatani loma biyu ba shine miskini ba wanda za a ba loma ɗaya ko loma biyu an gama da shi ci ba shine hakikanin miskini ba aka ce to menene abinda ake nufi anan aka ce abinda ake nufi anan wannan mai loma loma din yana iya tarawa ma da yawa zai iya tarawa da yawa har ya zama shi ma na iya ba wani to wane ne hakikanin miskini sannan kuma wanda suka ga aklatu aklatu bi fathil hamzi ko hamzati shine marra daya ci daya an gane ci daya yanzu kama a ce kari ci daya ne abincin rana ci daya ne abincin dare ci daya ya ce a wayannan kudin ba su yi man komi a yi ni iyakarsu ci daya yan ce iyakar ci ba iyakar su loma ɗaya ba abincin da zaka ci na lokaci ɗaya shine ma'ana to in an ce aklatu ci ɗaya amma ukulatu loma ɗaya walakin almiskin alladhi laysa lahu ghina miskini shine wanda bai da wadata wa yastahi kuma yana jin nauyi kaga shi wancan yana tambaya ana bashi zaka tambaya da yake ana bashi ko kuma ko bai tambaya ba an ga alamar yana da bukata ana bashi don haka sai ya iya tarawa ma sai ya iya tarawa da aka yi ce walakinil miskinu lakinil miskinu kin din nan nunin nan sakina ce muhaffafa ce ko lakin ba wanda ya ce lakin na eh akwai shadda da nuni to sai dai a ce miskina lakinnal miskina saboda lakinna tana nasba ne eh amma lakin an yi takrifi an yi takrifin ta tana barin aiki ya ce lakinillahu yashhadu lakinillahu yashhadu lakini lakini daban fa lakinna daban lakinillahu yashhadu watan wannan kasar da aka yi iltiqa usakine ne lakin Allahu yashhadu lakin na ce sai aka yi tafifinta ta koma lakin an gane lakin na sai ta koma lakin to ga sakinai biyu sun haɗu ya ce lakinin lahu shadu an fahimta eh kaga tana da mamaci da lakin na mai tashdidi ita wannan tana aiki irin aikin anna da inna to wannan iri shine an yi tafifinta don haka babu aiki ba ta da aiki ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي gashi bai da kuma yana jin nauyin yaje bara kwata kwata kaga yana yana jin nauyi wala yasalu an-nasa ilhafa baya baya tambaye mutane kwata kwata kwata kwata ma baya tambaye mutane balli ilhafi shine nacin aula yasalu aula yasalu an-nasa kuma mu kuma sai sa mana wala yasalun nas ilhafa ko bai tambayar mutane ilhafan wato bisa kan naci to kaga ke cikin wahala saboda bai da kuma yana jin nauyi a ce bai da kuma bai tambayar kowa amma kaga wani shi bai jin nauyin yau da goma sai zama wadaci ta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambanta tsakanin wane ne hakikalin miskini sai ce laysal miskinu alladhi tarudduhu al-ukulatu wal-ukulatan ba miskini wanda za a ba loma ɗaya ko loma biyu ba an kare shi ne taruddu walakin ma'ana biye da yazo na bar da ka dauko loma ɗaya ko loma biyu ka bashi shikenan ka gama da shi zai wuce ya tafiya shi to wannan yana iya tarawa da yawa har ba wani to wane ne hakikan miskin sai ya ce wanda bai da kuma yana jin nauyi kuma bai iya tambayar kowa to nan dai Abin da yake karantarwa watan girman kamewa gabanin ruko girman kamewa gabanin ruko shine wannan hadisi yake karantarwa muhimmanci kaga ayar ai ta fara da la yasaluna nasa ilhafa aka ce yaban su akai yaban su akai daga cikin abin da Allah ya yabe su ba su da amma ba su roƙon mutane
حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا اسماعيل بن عليا حدثنا خالد الغزاء عن ابن عشوع عن الشعبي حدثني كاتب المجيرة بن شوبة قال كتب معاوية إلى المجيرة بن شوبة عن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإذاعة المال وكثرة السؤال كثرة وكثرة السؤال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا خالد الخزاء عن ابن أشواء عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فكتب إليه سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وانا حديث يعقوب بن إبراهيم يا ذن قال جهدنا إسماعيل بن عليا abin da ya ce Ismail ibn Ulay ya zantar da mu qala haddathana Khalid al-Hadda yace Khalid al-Hadda ya zantar da mu an ibn Ashwa'a ya karbo daga ibn Ashwa'a an ash-Sha'bi shi kuma daga Amr ibn Sharahil ash-Sha'bi qala yace haddathani katib al-Mughira ibn Shu'bah yace sakataren Mughira ibn Shu'bah qala yace kataba Muawiyah ila al-Mughira yace Muawiya ya rubuta zuwa ga Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhuma an kitub ilayya bi shay'in sami'tahu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam abinda Muawiya yace Mughira ibn Shu'ba watan dukkan su sabbai ne da aka yace rubuta man ka rubuta man wani abu ka turo man shi shine uktub an kitub ilayya in ka rubuta ka turo mani ka aiko mani wani abin da sami'tahu min annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ka ji shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sahabbai suna kwaɗayin a tunatar da su mai manzo Allah ya ce ni na taɓa jin wani abu daga manzo Allah ka taɓa jin wannan kai ma karanta da ni ka taɓa ji wataƙila ya zan bai ji wannan abin ba yanzu zai san abin ko kuma ya ji shi amma yanzu ya manta kaga karantar da shi ya tunatar da shi kaga kwaɗansu zuwa ga ilimin sunna sahabba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sun bar misali kyakkyawa na nuna kwaɗansu game da ilimin sunna don haka ne ma za a ga sahabi ko daga cikin magabata ya ci kilomita duhu domin neman hadisi ɗaya kuma ba ma hadisin ba ne bai shi a yana so ya ji daga wanda ya ji daga annabi ya tabbatar kai ka ji daga annabi ya ce ni na ji daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ci kilomita dubu saboda hadisi ɗaya saboda tsananin kularsu da hidima ga sunna ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to abin da yace fa kataba ilayhi sai mugira tun shi ba rubuta ilayhi zuwa ga muawiya sami'tu an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaqul yace na ji ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa inna allaha kariha lakum thalathan Allah tabaraka wa ta'ala ya ki muku abubuwa guda uku ya ki ku aikata abubuwa guda uku Allah baya son ku aikata abubuwa guda uku abubuwan nan guda uku shine kila wa qala shi ne cane na cane ji bahaushe tacce tacce magan an yi fasarori da yawa akan me ya kila wakala aka ce duk maganar da ba ta da amfani kila wakala ce a zanta a yi hirar da ba ta da amfani a duniya ba ta da amfani a lahira to kila wakala tana cikin kila wakala wasu suka ce kila wakala kawai a riƙa zanna ana labarun wasu maganganun hikayoyin maganganun wasu a ce sai wane ya ce kaza to shi wane ya ce sai ce sai ce mai kaza to daga haka nan da ya ce mai kaza to shi sai ce ya to haka wannan hikayoyin na maganganun wasu wanda ba su da wani amfani a duniya ko a addini to su ne kila ba imamu maliku radiyallahu anhu yace abinda kila wa qala din nan fasara shi الإكثار من من الكلام والإرجاف yawan surutu da kwarmato da an zanna to kanshin gari ne ake ciki duk abin da ya yayo a garin ya zagayo zai zazzage nan wannan majalisar to wannan shine kila wakal haka imamu malik radiyallahu anhu yace duk maganganun da ba su da amfani surutun da bai da amfani shine kila wakal wa ida'atul mali annabi sallallahu ta'ala sallam yace ubangiji ya ki muku ida'atul mali tozartar da dukiya tozartar da dukiya mai fasarori da yawa aka ce tozartar da dukiya ciyar da ita ba inda Allah ya ce ba Allah ya faɗi ga inda ga wanda za a ba amma ga mabukata sai dauki wasu ashararai sai ya ba su to sunan wannan dukiyar ya kan ciyar da ita amma ciyarwar mai amfani ce ba mai amfani ba ce to tunda ba mai amfani ba ce kamar ya tozarta ta ne in ya ciyar da dukiya ba inda Allah ya ce ciyar ba daidai yake ya tara ta ya banka mata wuta ta kone ya tozarta ta wasu ka ce ma'ana watan rashin ba da haƙƙin Allah shine tozarta dukiya rashin ba da haƙƙin Allah rashin yin taimako a cikinta shine tozarta ta idza'atul mal wasu ka ce idza'atul mal Allah ya baka dukiya amma sai kai mata riƙonsa kai na kashi dukiya tana son kikkiawar riƙo inda ake aje dukiya sai an ɗauki matakan tsaro amma sai ka aje ta gingira bai sakakace aka zo aka ɗauke da an zo aka ce ina aka ɗauke dukiyar na a ce nan ne aka aje a ce a wani lallai kai ma kayi ganganci kayi ganganci to wannan gangancin da ya tozo ta ne me ya hana bai ɗauka mata matakan da suka dace ba shi ma ida'atul mali ne shi ma dai an yi maganganu da yawa akan ida'atul mal wa kasratus su'al wa kasratus su'al da kuma yawan roƙo ko yawan tambaya duk an fassara shi kasratus su'al da mun as-su'al zai dauka ma'ana biyu yawan roƙo ba ni ba ni ba ni ba ni shine roƙon abin da ke hannun mutane shine su'al ko kuma kasratus su'al yawan tambaya yawan tambaya don haka imma wannan ne yawan tambayar abin da ke hannun mutane ko kuma tambayar abin da aka hana a tambaya abin da ba ruwanka da sai ka gano ya yake ba ruwanka da sai ka gano ya yake sai ka matsa ma kanka da tambaya sai ka gano yadda yake wani ya taho kamar irin abin da ya shafi mutashabihat mutashabihat sai ka gano ya abin yake wani ya zo da imam maliku ya ce alqur'ani ya ce arrahmanu ala al'arshi istawa sai ce wa kaifa istawa yayi istiwa'in nan imam malik ya ce istiwa ma'lum wal kayfiyatu majhul ko kaifa majhul was su'al an misli hadha guluwun wa bid'atun tambaya ire-iren waɗannan abubuwan da ba ruwanka da su kuma ce sai ka tambaya ba guluwi ne shi shigi ne wa bid'a akhriju anni hadha zandiq yace ku fitan min wannan zindiki ku fitan min da shi haka imamu maliku radiyallahu anhu to kasarta su'al wasu ka dauka tambaye tambaye a cikin abubuwan da ba su da wani amfani yin su kamar tambaya cikin mutashabihat al-imam al-khattabi yace duk inda kaga su'ali alqur'ani huska biyu ne su'al a alqur'ani huska biyu ne akwai mahmudun abin yabo tambaya abin yabo tana da kyau sai ka ji yas'alunaka ma za yunfiqun qul al-af yas'alunaka an ash-shahr al-harami qitalun fi yas'alunaka an al-ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj wa'annan tambaye tambayen duk suna da amfani domin suna da alaka da abin da zaka sanya zaka ibada yasaluka anil mahid qul huwa adab fa'tazilu an-nisaa fil mahid wannan su'alun mahmudun abin yabo ne akwai kuma wanda yake mazmum mazmum wato don haka ma wancan mai kyau din fas'alu ahla dhikr hamma alqur'ani cewa yake a tambaya din fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun to sai kuma wanda yake mazmum abin zargi mutumin da zai tambayi abin da wannan sanin wannan abin bai kara shi da komai ko ba ce tambayi ba bai kara shi da komai ko ba ce yi wannan tambayar ba to ire-iren waɗannan abubuwan irin yasalun kanin ruhi a ce kulin ruhu da wanda suka suka tambaya ba kyakkyawan manufa gare su yasalun kanin ruhi kulin ruhu min amri rabbi wa ma wujitu min al-ilmi illa qalila da haka ma sai Allah ta'ala yadda can yace fasalu ahlal zikri a tambaya mahmuda a tambaya mazmuma sai yace la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wannan tambaye tambaye marasa amfani ku daina su wani ma za a zai tambaya a faɗa mishi abin da zai bakanta mishi rai to waɗannan aka ce shine kasratus su'al don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kamar da imam malik yace watan kasarta su'al yana da fuskoki guda biyu na farko dai yawan tambayar da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wasu abubuwan da kaman taklifi ne yadda manzo Allah ya shiru ayi shirun kawai in ana matsa tambaya wasu abubuwa na nauyi za su fara karu za su ta karuwa fa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaruni ma taraktukum duk abin da kuka gaba muku bayanin shi ba kawai ku kale ku bashi eh zaruni matar matukan na baka to ku kale to wannan shine kasratus su'al yawan tambaye tambaye ko kasratus su'al yawan roko yawan roko ka dai jijiya hakim ibn hizam ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bashi ya sake tambaye manzo Allah manzo Allah ya bashi ya sake na uku manzo Allah ya bashi bayan na uku ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya masa wa'azi har ya kai ga al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla har ya dauki alwashin da ya dauka mai nauyi kuma ya cika shi to
حدثنا محمد بن قريب الزهري حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد عن ابيه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عادا وانا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يؤته وهو أعجبهم إلينا فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما يعني فقال إني لأؤذي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن أن أن أن يكب في النار على وجهه وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أعدل أي سأل إني لأغنى الرجل قال أبو عبد الله وكتبوا قلبوا وكبوا مكبا أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على عهده فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا
حدثنا محمد بن غرير الظهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن كيسان عن عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن صادق عن ابيه قال اعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم رهدا وانا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منهم رجلا لم يؤته وهو اعجبهم الي فقلت فقمت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فساررته فقلت ما لك أم فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك أم فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك أم فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما يعني فقال إني لأودي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه وأن حديث محمد بن غرير يا ذا تجم الظهري قال ابن حدثنا يعقوب بن إبراهيم يجي يعقوب بن إبراهيم يا ذا تجم عن أبيه يا كربو دقا بابنش أن صالح بن كيسان يا كربو دقا صالح بن كيسان كذا kai tsaye imam bukhari ya karba wancan daga yaqub ibn ibrahim nan kuma ya karba daga wanda ya karba daga yaqub ibn ibrahim kaga nan muhammad ibn ghurayr az-zuhri qala hadathna yaqub ibn ibrahim an abi ya karbo daga baban shi an salih ibn kaisan an ibn shihab qala akhbarani amr ibn sa'd yace amr ibn sa'd ya bani labari an abi ya karbo daga baban shi shine sa'd ibn abi waqas qala abinda ya ce a ɗa rasulullah sallallahu rahaɗa manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ya yi kyauta ga jama'a wa ana jalisun fihim alhali ina zaune fihim a cikinsu ƙala sai sa'adun nabi wa ƙasa ya ce fatar rasulullah sallallahu alaihi minhum rajula sai manzo Allah sallallahu ya ba wani mutum shi bai bashi ba ma'ana ya ware shi bai bashi ba lam yu'tihi bai bashi ba in ba in an ba a gano fatar kadin ba ma'anan fataraka ayi lam yudihi bai bashi ba wa huwa a'jabuhum ilayya kuma ni gare ni ina ganin kamar duk yafi su ma cancanta da dacewar aba na yafi burge ni yafi cancanta waje na akan a bashi bisa ga sauran da aka ba fa qumtu ila rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai sa'ad ibn abi waqqas yace sai na tafi na tashi tsaye ila rasulillahi na tasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasarartuhu nai asiri da shi nai magana haka kaman mai rada a hankali ba ko ba sai kowa ya ji ba fa qultu abinda na faɗa a cikin asirin da nayi da shi malaka an fulanin ya rasulullah ya akai na ga baka ba wani ba ka ba kowa baka ba wani ba wallahi inni la arahu mu'mina wallahi ina ganin mu'mini ne ni ina ganin mu'mini ne amma na ga ba bashi ba qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce au musliman ko musulmi ba ko musulmi ba qala shi sanuna biyo qasim yana ganin shi mu'mina manzo Allah ya ce ko musulmi ba domin taka burki ga yin yanke da muqamul imani ga mutum sai dai muqamul islami dai qala fasakattu qalilan sai nayi shiru kadan thumma ghalabani ma a'lamu fi sannan sa'adu na biyu kasa ce irin sanin da nayi mai da kirkin shi da halin shi na kwarai sai ya ƙara motso ni irin sanin da nayi mashi na halin shi na kwarai wannan abin sai ya ƙara motso ni na ga ba zan yi shiru ba ba a bashi ba wataƙila ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hankali shi ya dauku ne don haka sai sake cewa ya rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ce malaka haka ne ya rasulullahi malaka an fulani me yasa me ka an fulani na ga kawa da wani baka bashi ba wallahi inni la arahu mu'mina ina ganin wallahi mu'mini qala ce au musliman ko musulmi ba qala fa sakattu qalilan sai na yi shuru kalilan kaɗan su magalaba ni ma a fi sannan sanin da na yi masa na kirkinsa da ɗabi'arsa ta halin girma da kirki sai ya rinjaye ni ma'ana sai ya ja ni faƙultu ya rasulullahi ma laka an fulani ya rasulullahi me yasa me ka an fulani na ga kawarwa da baka bashi ba wallahi inni la arahu mu'mina qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce au musliman ko dai musulmi ba yani fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni la'udir rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu to baka in sanar da kawai abin da baka sani ba wata riwaya ma sai da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace yace aqbil aqbil wata riwaya wata riwaya ce iqbal to taho kaji taho kaji taho kaji wani abin da baka sani ba kenan abin da yasa na ba waɗancan na hana ma wannan ma'ana abin da baka sani ba zo in sanar da ka wani abin da baka sani ba da ka ce aqbil tahonan fuskanto in maka bayani ko kuma iqbal ka karbi abin da zan faɗa maka domin naga abin ta koma jayayya haka manzo Allah ya ce yace abin yaƙi ne na faɗi so ɗaya ka sake maimaita na faɗi so ɗaya ka sake maimaita a ruwa musulun kenan abin yaƙi ne na faɗi su ɗai ka sake maimaita na faɗi su ɗai ka sake maimaita sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to da ka sai ce to fuskanto ka ji ka ji don karka sake gittawa akan wannan magana ma'ana ka ji dalilin da ya sa na ba waɗancan na hana ma wannan maza Allah sallallahu alaihi innahu la'udir rajula wanda lamarin da sha'anin yake da yawa nakan ba mutum kyauta amma wa ghairuhu wanda ban ba din ba ahabbu ilayya minhu wanda ban ba din ba shi na fi so bisa ga wanda na ba ba ka dauka ita kyautar in an ba da ita manzo Allah ba da ita tana nuna wanda manzo Allah fi so ne zai kyautar yace da yawa nakan yi ma wani kyauta wanda ban ba din ba na fi son shi bisa ga wanda na ba wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu saboda me wata maslaha ce manzo Allah diba yace khashyata an yukabba fi an-nar ala wajhihi domin jin gudun kada a kifar da shi a bisa fuskarsa a cikin wuta domin rashin bashi wancan na iya zama mai hadari za ka bari a kare shi daga abin da zai jefa cikin hadari an fahimci abin da manzo Allah sallallahu alaihi nufi a nan irin karatunmu na satin da ya wuce ne gabatar da ahammu akan muhimmu wanda ke da bukata a bashi muhimmu ne shi lafiya shi lau imanin shi lafiya shi lau bai da matsala ko ba a bashi ba tsakanin shi da manzon Allah ba zai samu kai ba kaga imanin shi yayi karfi ko me yake nema abin masarufi abin masarufi ko yake nema amma imanin shi yayi karfi to shi ko wancan abin da yake nema imanin sai karfi rashin bashi zai sa imanin shi ya sakwarkwace har ya shiga cikin haɗari don haka ka koga yanzu wanda aka kawo bai san inda yake ba a asibiti ka san ta shi likita ke yi ba wanda ya tuntube gwalje ƙawa ba an fahimta ba wanda ya tuntube gwalje ƙawa ba sai a ce wannan kai ka ɗan saurara a gama da wannan wannan shi ya bukata ta gaugawa don haka wannan mai neman kare imaninsa shi ya fi bukata ta gaugawa don haka a bashi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ina ba su ne kawai ina lallashi imanin su ne in ba a yi musu haka ba za a rasa imanin nasu haka ku kuma ku gode ma Allah ba kuna da imanin da ba sai an lallashe shi ba haka dan ba ba ku wannan ba komai bane shine ba annabi sallallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam ce inni law dir rajul wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khashyata an yukabba bin nar ala wajhihi wa an abihi an karbo daga babansa an salihim ya karbo daga salih ibn kaisan an isma'il ibn an isma'il ibn muhammadin ya karbo daga isma'il ibn muhammad annahu qala haqiqa yace sami'tu abi yuhaddithuha naji babana yuhaddithu hadha yana zartar da wannan fa qala fi hadisi sai ya fada a cikin hadisin sa fa darba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bugu bi yadihi da hannunsa fa jama'a baina unuqihi wa katifi sai annabi sallallahu alaihi wasallam baina unuqi unuqi ne ko unuqi wa katifi watan sai yayi bugu baina tsakanin unuqi wuyana wa katifi da kafadata thumma qala sai ci aqbil to sa'ad taso taho ma'ana taho kaji dalilin da yasa na ba wancan ban ba wancan ba shine aqbil inni la udir rajula to har zuwa karshe inni la udir rajula kaga wata hanya kenan ta wannan قال أبو عبد الله أبو عبد الله يشيشين الإمام البخاري دام الآدة سيشي إن وتكلمة تزو أتكين حديث to in akwai wani shahidi ma'ana irin wannan kalma akwai ta cikin alkur'ani sai ɗauko ta don ya ƙara fito ma da ita ƙarara ka gane to wannan ai kaga akwai khashiyata an yukabba fin nari ala wajhihi to lafazin yukabba to wannan haƙƙin na luga ake son a fita da shi domin a fahimta ita sunnan ba za ta fahimtu ba sai da sanin yaren larabci ba za ta sanu ba domin ita sunnan ba da wani yare take ba da larabci take ba ka in ya taho sai ya yi ma wani tahlili ba ya kawo ma ismul fa'ili da istiqaq na kalman ma sai ya kawo maka dan ka ƙara kwankwancewa da abinda lafazin da ke cikin hadisin yake nufi to da aka abu abdullahi ce fa ku bike mu sai dauko wannan lafazi wanda akwai cikin alqur'ani fa ku bike mu hum fiha wal ghawr to fa ku bike mu din nan qulibu yace an juyar da su mukibban shi ma mukibban kaga fa ku bike mu saboda wancan lafazin na yukabba yace to baba ita kadai wace da zuwa alqur'ani akwai wata afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahada amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim to shine sai ka mukibban akabbar rajulu kuma sai ya shiga wani istiqaqi yanzu ya kuma ma maganar nahwu shi Imam Bukhari dan ka gano ya san larabci ya san ilimin larabci kuma arabiya da fannonanta bancin ita lugar ya fahimce ta kuma ya san kawa'idu wannan lazimi wannan muta'addi lazimi fi'ilin da bai ketarewa yayi aiki zuwa wani amma ce jalasa zaidun zaidu ya zauna ai kaga wannan fi'ili ne lazimi bai ta'adda ba je yana zanci mafuli yayi aiki akan wani amma an ce daraba zaidun zaidu ya bugi to daraba din nan ya fai ta'adda yana neman aikin nan sai ya fada kan wani daraba zaidun amran to kaga wanda shine mutaaddi to lazimi ne mutaaddi to haka ya kawo daga istiqaqin wannan akwai wanda zaka ga yazo lazimi akwai wanda zaka ga yazo mutaaddi inji Imam al-Bukhari yace akabbar rajul idza kana fi'luhu ghayra waqi'in ala ahdi in kaji an ce akabbar rajulu mutum akabba ya kifu ya kifu ma'ana aikinsa ghayra waqi'in ala ahdi bai aukukan kowa ba to ba shine malaman nahu ke cewa lazimi ba lazimi ke ghair waqin ala ahad to fa idza waqa al fi'l in aikin kuma ya fada akan wani qulta sai ka ce kabbahu Allah Allah ya kifar da shi kaga ya kifu daban ya kifar da shi daban wannan a larabci ke kabbahu Allah liwajhihi wa kababtuhu ana na kifar da shi haka a fuskarsa an fahimta ya faɗi a fuskarsa kaga wannan lazumi ne amma an faɗar da shi a fuskarsa haka eh saboda shiga wuta ne wanda babu girma a cikinsa wanda ke tattare da wulakanci kaga ce fa kubiki bu hum fiha wal gawun
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن- قال أبو صا... قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك من عمر رضي الله تعالى عنه باكو دشي تو قال أبو عبد الله أبو عبد الله الإمام البخاري صالح بن كيسان أكبر wato salihu ibn kaisan akbaru shi ya fi tsohuwa ya tsohe mina zuhuri daga zuhuri ya tsohe ma zuhuri ya fi zuhuri shekaru don salihu ibn kaisan sai da wajen shekara 160 shekara 160 eh kuma huwa qad adraka ibn umar ya riski sayyidina abdullah ibn umar wannan muttafaqun ne amma zuhuri an yi saɓani a kan ya riski abdullahi bin umar ko bai riski abdullahi bin umar ba amma zance dai wanda ya fi inganci a wajen malamai cewa bai riski abdullahi bin umar ba amma shi kan salihu ibn kaisan ya riske shi to حدثنا اسماعيل بن حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال آه.
حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمه واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقبل به ويتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس إسماعيل بن عبد الله يا ذن تدمو قال حدثني مالك يجي إمام مالك يا ذن تدمو أن أبي الزناد إمام مالك يجي إمام مالك يجي لك أبو الزناد شين عبد الله بن زكوان أن الأعرج شيكم عبد الله بن زكوان يجي لك أعرج أعرج شين عبد الرحمن بن حرمز عن أبي هريرة شيكم يجي لك عبد الرحمن بن صخر شين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال hakika dahir tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa almiskinu alladhi yaqufu ala nasi miskini hakikan miskini ba wai wanda yake yawo rariya ba ala nasi ga mutane tarjuhul luqmatu wal luqmatani wanda za a bashi loma daya loma biyu an kare da shi ba shine hakikan miskini ba ko wata tamratu wata tamrata ne kaga wannan cewa ukulatun can da ukulata ne sai suka ɗauko wannan riwayar suka fassara ma'anar ukulatu bi ma'anar lukmatu Luk- ukulata ne bi ma'anar lukmata ne loma biyu amma akalatu bil fathi ci ɗaya aklata ne ci biyu Mhm, shi ne ma'ana wata tamratu wata tamrata ne ko wanda za a ba ɗan dabino ɗaya ko dabino biyu an juya da shi ma'ana an ƙare da shi an sallame shi ba shi ne hakikanin miskini ba domin da tsatsafa ɗin nan sai jirgi- sai- sai gulbi ya cika Eh, da da wannan lukumatu lukumata ne ko kuma tamratu da tamrata ne sai ya tara har ya zan ya wadatu gaba da sai ya roka to wane ne hakikanin miskini yace hakikanin miskini lakinil miskinu shine lakin haqiqatul miskin ko al miskinul haqiqi alladhi la yajidu ginan yubnihi wanda dai bai da abun da zai wadatar da shi ma'ana bai da abun da zai tas- masarufi kaji daya wala yufdanu bihi kuma ba a iya fahimtar shi fahimta saddaqu alaihi balle a bashi sadaka kaga biyu kenan wala yaqum fasalun nasa kuma bai tashi ya roƙi kowa la yasalun nasa ilhafa to kaga wannan to shine hakikanin miskini domin shi zai fi zama cikin takura gashi cikin takura amma ba a matsar da me yake ciki ba me yake ciki ba da ka wasu ka fassara al-mahrum to wannan shine al-mahrum wanda da zuwa za a ana rabar ketare shi za a yi ba za a bashi ba saboda ni ana ganin shi bai da bukata kuma yana da ita bai da faɗi ne kuma fuskar shi ba ta nuna yanayin shi bai nuna to mu yadda wannan shine na ƙarshe حدثنا عمر بن حفص بن اياس حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثنا ابو صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيهتم فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أشبه من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر
حدثنا عمر بن حفص بن قياس قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لأن يأخذ, لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يجدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتلب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس وأنا حديثي إمام البخاري في عمر بن حفص بن غياس عمر بن حفص بن غياس يا ذنت دم قال حدثنا أبي يجي بابانا يا ذنت دم شيني حفص بن غياس قال حدثنا الأعمش شيكم يجي أعمش سليمان الأعمش يا ذنت دم قال حدثنا أبو صالح يجي أبو صالح يا ذنت دم watan an abi hurairata ya karbo daga abi hurairah annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce la an ya'khudha ahadukum hablahu watan ɗayan ku ya dauki igiyar sa tun daga gida ko ka hanya ya dauke ta ya tafi thumma ya gudu ya sammaku ya ji ci tun dugu dugu asibuhu qal ila aljabal ina zato wata sai ya kawo riwayar da shakka ina zaton kamar ya ce ya gadu ilal jabali ya yi sammako ilal jabali zuwa ga dutse fa ya hata iba sai ya je ya yi itace ya tara itace fa ya bi a itacen ya sayar da su fa ya akula wa ya tasaddaqa ya akula ya ci daga abin da ya yi itace na kaga ya yi itace ya sayar ya kama kudinsa kaga ciki zai sai abin da yake da bukata abinci ne menene menene duka a ciki zai wa ya tasaddaqa hamma ya rage wani abin da zai ba wani mabukaci shi ma in an tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba kada tashi ka je kai kwadago ka nemo abin da zaka ci in wani abu ya raga kuma ka ba wani sadaka da ka mutum ya taya lebarancin shi da za a ba shi ɗari bakwai dubu ɗaya ya taho ya kakkasafa cikin abin da Allah ba shi nan a samu abin da za a yi abinci in mai iyali ne in wanda bai da iyali ne ya samu abin da zai ci da kanshi har ya ɗan rage ya ba wani ma mabaraci naira goma naira ashirin to shi ya fi gare shi daga ya riƙa roƙo daga ya riƙa watan bara shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul lahu wannan shi yafi gare shi min an yas'ala an-nasa da ya rika tambayar mutane alhamdulillah Eh shine ai shine qana'a watan qana'a nam ana tambayar ma'ananci ko ku mudabaka shi qana'a wadatuwa da kadan in Allah ya ba mutum kadan shi sai ya ji biloniya ne ba sai ya rika daukar shi kamar biloniya yake ya wadatu da abin da Allah ba shi amma wanda Allah zai ba shi amma bai ganin abin da Allah ba shi hangen nawa ne yake to wannan hangen ciwo ne bai warkewa saboda to ya hangi alhajiwa ne to sai aka bashi kudin alhajiwa ne to yanzu na sama da alhajiwa ne yake nema to aka bashi wancan shi ma to na sama da wancan yake nema saboda ni saboda ya dau layin da bai cika amma in ya tsaya layin kana'a diya da yake da shi kadan ya gamsu to shi yake cewa kana'a اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين